أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وشكرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana ko wannan shekara ko wannan azumi na wannan shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dubu ɗaya da ɗari hudu da da arba'in da bakwai ko? a? da shida da guya gudu da arba'in da shida shi ya daidai da ɗaya ga watan ɗaya ko na wannan shekara ta dubu alif dubu biyu da ashirin da biyar alhamdulillah Allah muna gode maka da karaya mu ka kawo mu wannan rana babu shakka zuwa wannan rana da iske wannan rana mutum ya gan shi yana da lafiya yana musulmi ba shakka falala ce ta Allah madaukakin sarki mai girma duk wanda ya dan tuna baya ko ya tuna abokai ko ya tuna iyaye ko ya tuna yan uwa ko ya tuna makwabta sai ya ɗinci wani wanda ba raina nan ba na baya na sai ka tuno wani na bara yana nan amma bana baya nan ka kenan da ni da ku duka da Allah madaukakin sarki ya ja rayuwarmu ya kawo wani lokaci wa'azi ake mana jan kunni ake mana wannan dama mu yi kokari mu aiki da ita domin babu tabbas komowa bada muna nan Allah ya sa muna eh Allah ya sa muna nan Allah ya sa muna nan baɗin baɗaɗa ne amma dai ɗan ƙasa bai sani ana wannan tafiyar wata ran wallahi baya ne na wata ran baya to shi yasa duk damar da ka samu sai kai aiki da ita a bayan Allah waɗanda muka soma wannan tunanin ginin wannan masallacin ma da su da yawa sun koma ga Allah Allah ya san su Allah ya kansu Allah ya sa sun huta da yawa daga cikin nan iyayenmu duka sun rasu Allah ya kansu Allah ya sa sun huta da yawa malumman mu sun rasu Allah ya kansu Allah ya sa sun huta makotanmu da yawa sun rasu Allah ya kansu Allah ya sa sun huta abokanmu yan uwanmu duka da yawa wannan suka rasu Allah ya kansu Allah ya sa sun huta mu kuma da muke raye Allah madaukakin sarki ya kare mu da lafiya Allah ya tsare mana imani Allah ya sa mu raye musulmi mutu muna musulmi yadda muka ga farkon wannan azumi lafiya Allah ya sa mu ibada a ciki ibada wadda za ta zama karɓaɓɓiya sanan Allah madaukakin sarki ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya Allah madaukakin sarki duk abin da yake rabawa na falala da kyauta a cikin wannan wata Allah ya sa za mu samu Allah madaukakin sarki yana kyautan aljanna a duk jararen azumi Allah ya sa za mu samu Allah sa duk dare sai an bamu ya zama an bamu kyautar da yawa Allah madaukakin sarki ya datar da mu mu iske daren lailatul kadiri a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin abin da ya dace ni na bautarsa kuma Allah ya karba mana a bara mun tsaya a cikin suratul nisa za mu tashi aya ta goma sha ɗaya haka ne ko na insha Allah bismillahir rahmanir rahim a wannan aya tana daga cikin ayoyi guda uku waɗanda Allah madaukaki sarki ya maganan gado a cikin kamar yadda aka sani a zamanin jahiliya suna hana mata gado larabawa suna hana mata gado suna hana kananan yara gado sai ya zama wanda ake ba kawai shine namiji sukan ce sai wanda ya je yaƙi shine kawai za a ba gado allah madaukakin sarki zuwa musulunci ya soke wannan wato al'ada ta jahiliya da suke yi ya faɗa abin da yake so musulmi su ringa yi dangane da abin da ya shafi gado Allah madaukakin sarki bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiyi akan ƴaƴayenku daman kun san hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ya fi tausayin mu fiye da yadda iyayen mu suke tausayin mu wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam an zo da waɗanda kamammun yaƙi ashe lokacin da aka samo su akwai wata mata da aka raba ta da da ɗanta an kamo ta an so da su ɗanta yana cikin rububi tana ta waje waje ta ga ɗanta kan sai ta hango ɗanta sai ta taho a guje sai ta ɗauke shi ta rungume shi wato ta kasan ne uwa ta ga ɗanta bai bata shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon yadda ta yi sahabbai na kallon yadda ta yi sai ya ce wa sahabbai yace kun ga wannan uwa yadda take san ɗanta take ta rungume shi tana murna ce to Allah ya fi son mu fiye da yadda uwa take son ɗanta yadda Allah madaukakin sarki yana son mu fiye da yadda uwayen mu suke son mu shi yasa mu Allah yake wa iyayen namu wasu shi a son mu Allah madaukake sarki ya ce yana muku wasiki akan yayayanku ne zakari mislu hazzil unsayi idan aka mutu aka bar gado za a raba to namiji za a bashi kwatan kwatin rabon mata guda biyu musulunci ya duba matsayin mazaje a cikin al'umma da kuma matsayin mata Allah maɗaukakin sarki ya sanya mata komai iliminta komai fahimtarta Allah maɗaukakin sarki ya sa rayuwarta tana jingine a jikin namiji wannan namiji zai iya zamowa mijinta zai iya zamowa yayanta zai iya zamowa babanta zai iya zamowa kowa shi yasa za ka ga duk yadda aka kai ba yadda za a yi mace ta zama kamar namiji yadda suke faɗa cewa mata ta zama kamar maza ai zagin mata ma ake na mace kamar maza ayin ta tsaya kyau ta yi nazari kamar zagin ta aka yi wallahi ba yabo ba ne ai mace ita mace ce na ta tsaya a matsayin mace martabarta kenan akwai girma akwai daraja akwai falala akwai iko da Allah ya mata a matsayinta na mata ba shi yasa ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace da yawa bai taba ganin masu karamin hankali amma suna biya masu manyan hankali na su karamin hankali ne amma suna juya Allah ya sa suna su ne controller na masu manyan hankali ai kun gane magana to za ka ga mutum ya kai ya kawo sarki ne gwamna ne wane ne wane ne amma hajiya ta ce tana kira sai je na in ta ce ga abin da za a yi sai a yi wannan martaba ce Allah ya ba su ba wani laifi ba ne daraja ce Allah madaukakin sarki ya ba su su da zarar sun tashi a kan wannan matsayin ai sun mai da kansu baya sun ci baya ko ziga su da ake yi cewa duk abin da wai namiji mace ma za ta yi irin beta wannan ba gaskiya ba ne ka dubi ayyuka da ake yi wanda da zaran mace ta shiga in ka kalle ta sai ka tausaya mata ka kalli mace in tana ba da hannu a titi traffic na ai da kaza in dai ka san mace ka san me dace da ita ba za ka ga ita ma kanta ta shiga wasu irin yanayi amma da yake su makiya Allah so suke duk rayuwar ta har gitse Allah da ka ga yayi mu shi ya san mu duk abin da yake mu bari daina ne mu bari in muna so mu zauna lafiya abin da yake ni kuma muna so mu zauna lafiya ne wannan shine iyaka akwai waɗanda ina wannan bayanin ne sa akwai waɗanda suke yaudarar mutane yaudara kuma wanda ta kai har su kai su ga hasarar imani shi masu kokarin su nuna musu kamar musulunci ya cuci mata ya ce a bawa mata wato kashi daya ya ce a bawa maza kashi biyu wato don ku gane magana idan mutum ya rasu ya bar namiji daya da mace daya yayansa sai ya rasu ya bar dubu hamsin ko ya rasu ya bar dubu talatin sai musulunci ya ce a ba dan dubu ashirin na a ba yarinya dubu goma shi ne rabon gadon da musulunci ya yi me yasa da musulunci ya sani ita rayuwarta ko an ba ta dubu goma ma bai wuce ta sai gwal ko ta sai zani ko ta yi wasu abubuwa amma duk ɗaukar nauyin rayuwarta Allah ya sa yana kan namiji idan ta girma aka zo aurenta nawa za ta kashe tambaya nake idan budurwa ta girma za a aure ta nawa take kashewa na? za ta kashe ko kabo amma in namiji ya girma zai aure fa ka ji dalilin da musulunci ya ce a bashi a bashi kaso mai yawa za ka ga namiji da wuya duk yadda rayuwar nan ta yi rintsi ya rasa inda zai je da wuya ka ga ya koma gidan kanwanci yana zaune na na ce yana da wahala amma mahaifiyar ma ita ce ta dawo gidan gidan ɗanta na kuma ta zauna lafiya lau ba ta jin komai haka ne Allah maɗaukacin sarki ya tsara rayuwa amma da ya yanzu ka ga wani uba ya tare ya koma gidan yarsa a wani misali na ke eh za ka ga abin da ba wata musifa ba ji abin baya bai ma yi kaga na faɗa ma kuka ji abin da ya ba amma uwa sai ta zaura a gidan yarta ta rayu wai ka ji me yasa suna nan dalilan da yawa da yasa musulunci ya ce a bawa namiji wato ninkin kasan da ya ce a bawa mace da aka duk maganar da suke faɗa kawai faɗa suke akwai abubuwa da yawa wani mutum ya yi nazarin su inda a ce musulunci shi ya ce a yi su da su ne farkon waɗanda za su tashi ta faɗa musulunci ya ce a yi wani abu ba daidai ba amma da yake musulunci ya ce kar a yi kuma yanzu suna ta faɗa cewa a yi yadda musulunci ya tsaya haƙƙin mace ya kiyaye mutuncinta ya tsare darajarta da ya ce a su zauna a gida wallahi mutunta su musulunci ya yi da ya ce su zauna a gida ai bai hana su sana'a ba bai hana su su yi neman kuɗi a gida ba bai hana su su yi abin da ya kamata su yi ba amma gararan ba da namiji yake yi musulunci ya ce mace kasa yi ko da suke ta kira yanzu cewa wai mata su fito a dama da su ko me za a dama uhu kai da kake ta yawo me aka dama da kai kai dai kana waje aiko to ka gama me aka dama ba wani abu kawai kawai kirarin ya sai ka ji kaman idan mata ta ji tana gida sai ka ji tsini ya tashi mata irin ita an danne mata haƙi an rike ta a gida ana na ana kiranta a waje ta fito a dama da ita kai ka ce wani abu ne in ta fito za a dama damewa da ita za a yi don suna nan a wajen daddamewa aka yi da su ba abin da ake damawa da su kawai kira ne na mutum ya ji kamar musulunci bai kyauta wa mata ba kuma wallahi ba gaskiya ba ne musulunci shine addinin da ya ba mata yanci musulunci shine addinin da ya girmama mata ya ba su daraja in ka karanta aya da Allah yake kirga innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qani har ka je karshe zaka ga Allah ya daidaita abin nan amma Allah madaukakin sarki shi ya san halittar da yawa mace shi ya san matsayinta shi ya sa ya bata wannan matsayi to Allah madaukakin sarki ce fa in kunna nisa'an fawqa sunnatayn idan su mataye waɗanda za su yi gado sun kasance mata ne sun ɗara guda biyu wato ba ɗaya ba sun ɗara guda biyu to shi kenan gadon da za a ba su shine falahunna sulusa matara za a ba su ɗaya bisa uku na abinda wato aka bar musu na gado ɗaya bisa uku na abinda aka bar musu na gado wato za za su taru a kan ɗaya bisa uku su su a ba su wa in kanar wahidatan idan ko ya ɗaya aka bari ya ɗaya tak mutum ya bari to falahan nisfu tana da rabin gado za a ba ta rabin gado su kuma iyaye fa Allah ya ce wani abawaihi ga mutum ga uban iyaye guda biyu na wanda ya rasu kowannen su likulli wahidin minhum wasulus kowanne ɗaya daga cikin iyaye uwa da uba za a ba shi ɗaya bisa shida na abin da ɗansu ya bari ɗaya bisa shida na abin da ɗansu ya bari amma sharaɗi in kana lahu wala idan ɗan yana da ɗa in musulunci ya kira walad nan ba na nufin wai da namiji ba na yana nufin dukansu in yana da yaya da ce dan zan fassara in yana da yaya to shi kenan amma fa in lam yakul lahu walad idan wanda ya rasu bai da yaya wa warisahu abawahu kuma iyayensa guda biyu ya zan su za su gaje shi to rabansu zai karu da kan an ce a ba su kashi ɗaya bisa shida saboda yana da ya'ya yanzu kuma za a ba su kashi ɗaya bisa uku falahu sulus fal'ummihi sulus za a ba mahaifiyarsa ɗaya bisa wato uku kaga wanda yawan ɗaya bisa shida ai ɗaya bisa uku ya fi shi yawa to shi za a bashi saboda me ba yaya shi ne Allah ya ce fa in kana lahu ikhwa idan shi wanda ya da sunnin yana da yan uwa to shi kenan za a maida mahaifiyar ta koma kasanta na farko shine fali ummihi sudus mahaifiyarsa za a ba ta kashi wato ɗaya bisa shida amma duk wannan za a yi shi ne min ba'di wasiyatin yusi biha audai bayan wasiya da shi mamacin yayi ko kuma bashi da aka biya wannan haka aya ta zo da su a tsare amma wajen aiwatarwa ba wasiya ake so mu aiwatarwa ba shi ake so mu aiwatarwa haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka dan sahabbai suka yi a aya a jerin aya wasiya ta soma zuwa amma a wajen aiki ba wani wasiya ake farawa da bashi ake farawa wato bashi ake fara biya kuma kun ga mun yi sakaci mun yi sanyi wajen maganan bashi wallahi mutane ko dan an zo an sa mutane sun saba da baki ne an zo an sa mutane an sa su sun ci baki dole dole sai zama kawai mutane ba sa maganan baki sai mutum ya mutu ma ba wanda zai maganan baki sai ka kowa ya yi gum na iyalai sun yi gum ƴaƴan sun yi gum kowa ya yi gum wato kawai dai sauka lafiya ha kamar ma'anarsa kenan wallahi haka ake yanzu sai ɗaya za ka ga mutum ya mutu an ji ana magana bashi ko ana bin shi bashi shi na ce saboda ko an maida an maida mu duk kowa ana bin shi bashi ne ba federal government da su ce da gidaje ta sa ko an bashi bashi ba ma'aikata aka ga aka zo aka ringa raba bashi na misal na aka ringa ba mutane bashi har ma mutane suna faɗa a gefe cewa wai kawai gwamnati wayo take yi wai ba bashi ba bayan kuma ka rubuta bashi ne kuma har lahira ta ka biya na bashi ne sai abin ya zama kawai irin kowa bai damu ba to Allah ya raba mu da bashi wanda duk ake bi bashi Allah ya sa biya kafin ya mutu eh Allah kada ya samu je lahira da bashi dan wallahi bashi sai an biya eh wanda ba za mu iya biya ba kuma Allah ya biya mana Allah yana biyan bashi amma ba kowane irin bashi ba ba kowane irin bashi ba shi da sai ya ce min ba'di wasiyatin yusi biha audai bayan wasiya wanda shi mamacin ya yi ta ko kuma bayan an biya bashi sai Allah ya ce aba ukun wa abna'ukum ya'ayanku iyayenku da kuma ƴaƴayenku la ta duna ayyuhum aglabu lakum nafa ba ku san su wane ne za su fi amfanan ku ba ba ku san wane ne a cikin su zai fi amfanan ku ba a wasu tafsirai akan ƙarƙashin wannan aya sun kawo hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan an shiga aljanna iyaye suka shiga aljanna aya suka shiga aljanna ko iyaye suka shiga aljanna aya suka shiga aljanna sai ya zama aljannar iyayen ta zama madaukakiya na aljannar yayan ta zama kasa ko kuma aljannar yayan ta zama madaukakiya aljannar iyaye ta zama a kasa to kowannen su zai roki Allah cewa mutum ya roki Allah ka a canza wa babana aljanna Allah kawo shi wannan muna firdausu sai Allah ya ce shikenan baban wannan ya dawo nan ko kuwa iyayen su ce Allah a canja wa ƴaƴanmu sai Allah ya ce a canja musu to kaga ba wanda ya san wanne ne zai wa wani wannan tagaji shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce da iyayen ayayanku da iyayenku ba ku san su wanne ne za su amfane ku wataƙila amfanin da iyayenka za su ma ya fi wanda iyayenka za su ma wataƙila amfanin da iyayenka za su ma ya fi wanda iyayenka za su ma Allah kaɗai ya san me zai zo ya faru haka nan ma a cikin rayuwar duniya baka sani ba wane ne zai amfane ka Allah ya sa duk zai amfane mu to Allah madaukakin sarki ya ce faridatan min Allah wannan wato dole ne Allah da yake a raba gado farilla ne wajibi ne dole ne akan daga wajen Allah ya ce a bawa duk waɗannan da ya lissafa abin da za a ba su kuma inna Allah kana aliman hakima daman can Allah ya kasance ko bai gushe ba masani ne ko mai hikima ya san abin da za a yi kuma ƙarshe duk wajen shi za a koma da haka wannan shine rabo da Allah madaukakin sarki yayi shi yasa ba malamai suke raba gado ba ba malamai suke raba gado ba malamai suna zuwa ne kawai su gaya mutane na abinda Allah ya babba mutane amma ba su suke raba gado ba ma gado tana da wasu masa'i wanda lalle dole sai an tsaya a yi karatun gado saboda me dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon ilimin da zai suma bacewa a cikin al'ummar musulmi ilimin gado barkon milimin da zai so mabbacewa a nemi wanda zai iya rabon gado a nemi shi a rasa a cikin al'umma musulmi shine gado kuma an ɗauki hanya na ƙarshen in an kira wasu kawai sai ya ce wai wai kowa ya daune yake so wai aka aka kira wani wai ya tara su ya ce wai kowa ya zaɓi wani da yake so wallahi wani ya zo haka ya ce wai haka ya ce wannan ce ni na ɗauka za wannan ce na ɗauka za kuma halin wanda ya haka ya yi barna ya yi barna kuma zai haɗu da Allah maɗaukacin sarki in baka iya ba ko baka iya ba ka huta in an ce ma ka zo ka raba ba dole ne ko kai almajiri ko kai malami in an ce ka zo ka raba gado ka ce ka iya ba in baka iya ba ka iya sai ka nemo wanda suka iya su taya ka na abu mai sauki mazajenku suka bari in lam yakul lahunna walad a matayenku suka bari afwan yanda na faɗa idan ba su da ɗa ka auri mata sai ta rasu ba ta haihu ba ba ta da ɗa to abin da ta mallaka rabi na kai rabi na kai kar kuma ka je ka auri wata mata mai kudi ka hana ta aihuwa na kana jira na yawa wannan allah maɗaukaki zai yana faɗa ne in haka ya tsara rayuwa sai ya zama bata aihu ba to duk abin da ta mallaka allah ya ce kuna da rabinsa rabin abin da ta mallaka wato naku ne in ba ta da ɗa idan fahim kana da hunna walad idan ko suna da yaya to in an raba gadon su fala kuma rubu kuna da ɗaya bisa hudu na abin da suka mallaka min ma tarakna abin da matan ku suka bari bayan sun rasu min ba da wasiyyatin yusina biha audai su ma bayan wasiyyar da suka yi ko kuma bashi wanda aka cire a cikin dukiyarsu don a biya musu sai Allah ya ce kuma su matan naku wala hunnar ruhu su kuma suna da ɗaya bisa hudu min ma tarattum cikin abin da kuka mutu kuka bari illan ya kullakum walad idan kuma ba ku da yaya da haka idan mata ta auri miji ba shi da yaya duk abin da ya bari za a kasa shi gida hudu a ba ta ishi ɗaya gadon ta kenan tana da wato za a bata kashi hudu na wannan abin da miji ya bari fa in kana lakum walad idan kuna da yaya to shikenan falahunna sumul suna ɗaya bisa takwas wannan ɗaya bisa takwas ɗin fa ko mata ɗaya ce ko mata biyu ne ko mata uku ne ko hudu ɗaya bisa takwas shine nasu an gane in ita tsaye ce tana ɗaya bisa takwas in su biyu ne suna suna da ɗaya bisa takwas in su uku ne suna da ɗaya bisa takwas in su hudu ne suna da ɗaya bisa takwas raban kenan shine za su raba a tsakaninsu Allah madaukakin sarki ya ce daga abin da kuka bari shi ma min ba'di wasiyatin tusuna biha audai bayan wasiya wanda su kuka yi ko kuma baki wanda aka cire daga cikin dukiyanku wanda ake bin ku Allah ya ce wa in kana rajulun yurasu kalala idan kuma mutum ne ake gadansa gadan kalala me gadan kalala shine mutumin da bai da iyaye bai da yaya bai da kowa za a kuma gashi ya rasu ya bar ya bar ya bar ya bar kaya to shine kalala haka maluma suka ce la walada lahu wala wali bai da kowa kawai shi ya rasu to da haka idan shi wannan za a gade shi ko kuma a umra'atun ko kuma mace ce ita ma haka ta rasu ta bari ba ta da waɗannan to amma walahu akun a ukutun amma shi suna da yan uwa na wajen uwa ko yar uwa ta wajen uwa aka samu akwai wannan suna da wannan to sai Allah ya ce fali kulli wahidin minhum as-sudus kowanne ɗaya daga cikin su za a bashi ɗaya bisa shida na dukiyan wanda ya mutu kalala na wanda bai da ya na bai da iyaye za a bashi ɗaya sai Allah ya ce fa in kanu aksara min zalik idan ɗan uwan nan bangaren uwa sun zama sun fi mutum biyu suna da yawa to duk da haka fa hu shuraka fi sulus za a yi tarayya akan ɗaya bisa uku za su yi tarayya akan ɗaya bisa uku shi ma min ba'di wasiyatin yusina yusa biha audai bayan wasiya da aka yi ko bashi da aka cire shi wannan ɗan uwa na wajen uwan idan suna da yawa maza da mata to in an tashi raba musu su ba ne zakari mislu hazin unsa ne ake raba musu ba ana raba musu ne bisa wuya na daidai wa daidai na goma goma goma goma shi ba magana da zakari mislu hazin unsa ne a kansu shi Allah madaukakin sarki ya ce wasiyatan min Allah wannan ba wasiya ce daga wajen Allah yake yi muku wallahu alimun hakim Allah kuma masani ne kuma halim Allah masani ne kuma mai haƙuri na hukuncen nan da Allah madaukakin sarki ya ambata tun daga farkon sura har ya kare da gado da wanda za a ba wani a bashi kaza wani a bashi kaza Allah madaukakin sarki yake tilka hududullah waɗannan dokoki ne na Allah iyakoki ne na Allah wa man yudi Allah wa rasulahu wanda ya bi Allah wato ya tsare abin da Allah ya ce yayi ya raba yanda ya aka ce ya raba ya bada abin da aka ce ya bayar to wa rasuluhu wa rasuluhu ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sakamakon da Allah zai masa shine yudkhilhu jannatin tajri min tahti al-anhar Allah zai shigar da shi aljanna wanda korama ke gudana a karkashin ta kuma khalidina fiha za su dawwama a cikin aljanna Allah ka sa mu a ciki Allah ya ce wa zalika al-fawzul azim wannan shine rabo mai girma Allah ka ba mu wa man ya'til ya'ti Allah wa rasulahu wanda ya saba wa Allah da manzansa wato ya ƙi bin dokokin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi ya ƙaryata waɗannan dokoki ya ƙi ya yi abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi ya saɓa wa Allah ya saɓa wa manzan Allah wa ya ta'adda hududahu ya tikke ta dokokin Allah wato mutumin da ya abin da ya ga dama to yi da naran Allah zai shigar da shi wuta Allah ta tsare mu kuma khalidan fiha zai dawwama a ciki saboda a cikin musa gado akwai kafirci duk wanda ya ce Allah madaukakin sarki abin da ya ba namiji da ya daidai ba ya zama kafiri wallahi kafirci Allah ya kiyaye da haka Allah madaukakin sarki ya ce wanda ya saba wa Allah zai shigar da shi wuta kuma zai dawwama a ciki sa'an nan walahu azabun muhim yana da azaba ta wulakanci Allah ka tsare mu na kafin Allah madaukakin sarki ya saukar da hukunci na mazinata na ayi bulala da kuma ga wanda ya yi zina bai yi aure bai tabbata ya yi zina ko matar da ta yi zina ba ta yi aure bai tabbata ta yi zina kamun a saukar da ya musu haji na bulala kafin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama da aya da aka saukar na ayi rajimu a jefe wanda ya taɓa yin aure da hukuncin farko shi ne wannan ayar da za mu karanta da wannan hukunci ne idan mata ta yi zina aka tabbatar da ta yi zina to sai a kulle ta a ɗaki ba fita har sai ta mutu shi ne hukuncin farko shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wallafi ya ci na alfahisha ta mini sa'iku waɗanda suke zuwa da alfasha aikata zina daga cikin matayenku to fastashidu alaihin na arba'atan minku ku ba ku kafa shaida mutum hudu daga cikin ku ka kenan kowace lokacin ma shaida mutum hudu ne a wannan ma hukunci sabo na rajamu shi ma shaida mutum hudu ne sai kuma shaida ta zama tabbatacciya ne tabbatacciya shaida babu wani inda inda babu wani kaza da kaza ai kun gane mutum ya ga cewa ana yin zina lalle ya ga ana zina ya ga ana zina shine malaman fiƙo suke cewa turmi da tabarya suna kinaya ta ja lalle ya gansu suna zina wannan shaida na farko ya gani shaida na biyu ya gani shaida na uku ya gani shaida na hudu ya gani sai a zo a tabbatar amma da za a yi rashin sa'a na ɗaya ya gani na biyu ya gani na uku ya gani na hudu da ya zo sai ya same su a zaune a ɗaki dukan zuba kaya ma a jikin su tsirara idan aka je shari'a alkali ya ce kai ya yi rantsuwa ya gan su ya yi rantsuwa shi ya zo ya ce a'a ni dai kan ne karya ni dai da nan shiga daki na gan su lalle na gan su a cikin daki kuma na gan su duk ba ka a jikin su ɗaya na zaune a nan ɗaya na zaune a nan to duk waɗannan guda uku sai musu bulala duka Allah ya sai musu bulala wannan hukuncin Allah da Allah bai sa'awa ai azzalunci ne da kaji waɗannan suke shari'a Allah ne ba sa so suke cewa kamar musulunci ya zo zai yi tawa mutane haji ba haka ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ma da yake cewa idrawul hududa walau bi shubuhat ku kakkautar da haji ko da da shubuha nan sabin da haji zai kauce shi kenan ko wanda ya zo ya ikirarin ma ya yi zina a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo ne ya magana fa annabi sallallahu alaihi wasallam sai haka ya kaman bai ji ba wato ya taba abin shi in ya dawo nan sai ya biyo haka na nuhu kaga mai su wanda ake so a kama na ai da kaga da da kama shi ya zama abin amma ina sai da yayi da haka shari'ar musulunci ba so take wai a yi wa a shi Allah so yake muna yi rayuwa mai kyau shi kenan manufa Allah da ya hana zina so yake yi rayuwa mai kyau inda Allah ya bari ana zina da zai ba mana na Allah da duk ba mana da duk duniya ma ta hargitsi ku ga duk wuraren da 'ya'yan zina suka yi yawa mai ke faruwa mana ko kasashen wajen da kake ji ana samu dan bindiga daɗi an gaya haka kawai yaro ana karatu da shi a ajinsu da yara abokan shi kawai sai ya zauna a ce kai gobe ya kamata duk waɗannan yaran abokai na su je lahira sai dai samo bindiga za a gaya kowa ya zo ya laɓe ya zo aji ko ya buɗe wuta ne kawai su ce mishi ɗan ta'addar shi ne suke yara magana wa ɗan bindiga daɗi haka suke kaga ya zo ya kashe malaman shi ya kashe na ya kashe yan uwan shi kawai ya more me yasa ka je ka bincika ka ji wani yaro ne da ka tar da ba uban shi wallahi mafi yawa ba uban su kawai sharin ɗan ɗan ke guce ko ba sunan shi kenan ba ai sunan ne abu daɗi da shi ɗan ke ko shi ne ba shege ba ko amma dan shegu ne tunda su iyayen su ne shegu eh amma haka suke duk inda zaka ga zaka ga barna shi ba ta yake barna kawai da ta faruwa ba ruwan shi bai da bai da damuwa babu da da za a ce akwai baban shi a garin nan yaji cewa wata musifa ta samu garin nan hankalin shi bai tashi na babu shi duk abin da ya ji garin ya tuna ina babansa me ya samu baban shi ina maman shi me ya same ta amma wanda shi bai da kowa shi so yake kawai a yawa a yi ta hargitsi kawai ba ruwan shi shi yasa Allah madaukakin sarki ƙaunar mu yake yi san mu yake yi rahama ya mana da yake a daina zina da ya hana zina alheri kuma waɗanda suke ta zinan ba gashi abin da suka kare ba eh su su abin da yasa duk abin da Allah ya ce ya so ne shi ba sa so shi ka ji matsala da aka samu duk abin da Allah kuma ya ce baya so su suna ta shi ko da wahala ne in dai Allah baya so to shi suna son shi aiki shedan kenan abinda kuma Allah yake so to ba sa so haka ne duka kalli abubuwa duka yanzu giya ta Allah ne ya giya ya sa mutum da hankalinka a ce a kabatar da hankalinka baya mutum da hankali Allah akwai bai wanda Allah ya wa mutum kamar hankali hankali akwai abin da za ka kwatanta banda imani ne fa hankali Fama kuma a baka abu kabatar da shi in ka zama baka da shi ka duba wuri masu jan wuri ka duba yadda suke dawo mutum ya dawo ya juya ya zama kamar yar akuya haka ne ai ina ne yana abubuwa za ka ga haka kawai ya zo kuma gidan sai shiga akuyoyi na kwance ya tsuguna wai ina wunin wanda shiga gida sarkin ladabi ke na eh akwai ya tsumu na yana dabbobi na wuri saboda yana abubuwa to abinda Allah ya ma mafi alfarma a ce shi zaka batar da shi mutum bai san me yake ba ai kaga cutarwa ne amma da yake su haka shige so shi kenan sai ai sai ka kalli giya ne ka kalli giya ne ina daɗi a giya ni ma ban taba sha ba karkace yawa amma Allah ya bata da daɗi eh amma dai na ga na san ba ta cikin giya ne ko za a jos akwai mashaya mashaya da yawa za ka ga mutane masu shan giya za ka ga mutane in ka gansu a zaune suna shan giya da wanda ya ce abokin shi giya da shi abokin kowa yana in kowa ya kuɗa sai ya zare ɗaya ido sai wani ne haka suke yi kamar zai bigi ɗan uwan shi kuma wai abokin shi ne ya kawo shi su shi shakata amma babu wani abu Allah kiyaye Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda suke zuwa da alfasha a cikin ku daga matayen ku kafa shaida guda hudu a cikin ku idan aka suka ba da shaida to shi kenan fa amsi ko hunna fujiyut ku tsare su a cikin gidaje hatta ya tawafa hunnal maut har mutuwa ta same su aw ya ja'ala Allah lahunna sabila ko kuma Allah ya faɗi wani hukunci da za a yi musu shine Allah ya faɗi sabon hukunci abinda za a yi musu ta wani tafarki daban mazaje idan suka yi zina a wancan lokaci zashi su ake yi a daddake su a ba su kashi shine Allah madaukakin sarki ya ce walla zani ya ci ya ni hannunku waɗanda kuma mazajen da suke zuwa wa zina daga cikinku to fa a zo kuma ku cutar da su shine a ba su kashi fa in ta ba idan suka tuba wa aslaha suka gyara suka daina to fa aridu anhuma Allah ya ce ku kauda kai dangane da su inna Allah kana tawwaban rahima Allah ya kasance bai gushe ba Allah mai karban tuba ne sa'annan mai rahama na'am madaukakin sarki a wannan aya yana gaya mana sharuɗan da ya sanya na karɓar tuba Allah ka karɓi tuban mu Allah madaukakin sarki ce inna matawbatu ka sani tuba kawai tana kai alallahi wanda Allah ya dauka wa kanshi zai karba lillazina ya'maluna su'a ga waɗanda suke mummunan aiki bi jahalatin akan jahilci yake sani kuma ya tubu na min kare sai kuma su tuba nan kusa wace ne kusa shi ne kafin mala'ikan mutuwa ya duk wani lokaci kafin mala'ikan mutuwa zo duk kusa ne shi yasa mutum ba a cewa ya lati tuba amma matsalar cewa sai ya jira mala'ikan mutuwa ya iso ya ce zai tuba Allah ya ce ba zai karba ba Allah ya kiyaye da aka sai ya tuba wato ya tuba nan kusa in ji Allah madaukakin sarki Allah ya fa ulaika yatubu Allahu alaihim wadannan su ne Allah madaukakin sarki yake karban tuban su wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance bai gushe ba yana masani sa'annan mai hikima duk abin da ake ciki Allah ya sani madaukakin sarki ya ce walai sakin taubatu lillazina ya amalu na sayi'at wato babu tuba Allah bai karban tuba kan waɗanda suke aikata mummunan aiki su ji tuba hatta idza hadara ahadahumul maut har sai su bari sai mutuwa ta zo wa ɗayansu ya ga zai mutu irin tubar da fir'auna yayi kun ga fir'auna ai sai Allah ya ce hatta idza adraka hul garq sai da ya tabbatar babu makawa lalle mutuwa zai yi ruwa zai ci shi kala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin yayi imani inda a ce lokacin yana fada ne faɗa haka ai kenan da ya zama na sahibin annabi musa da ya zama ya ce amma ina sai dai allah ya ce sai allah ya ce masa al'ana sai yanzu وقد أتيت قبل وكنت من المفسدين sai yanzu kaga za ka mutu shine za ka tuba to don Allah maɗaukacin sarki ya ce a babu tuba wato ga waɗanda suke mummunan aiki har su bari sai mutuwa ta zo wa ɗawar ɗayansu shine sai ya ce kala inni tubtu al'an sai ya ce yanzu na tuba ah to ba dole ma ka tuba ba mala'ika wasa ne sai kaga yadda mala'ika suke zuwa dole ma ka tuba ita tuban da bai da aiki bai da amfani ne a wannan lokacin Allah ka kiyaye Allah ya ce sa'annan wannan ladina ya mutu na hum kufar Allah bai karban tuban waɗanda suke mutuwa suna kafirai suna mutuwa suna kafirai Allah bai karban tuban su akwai wasu waɗanda suke wa musulunci shigugu suka wa musulunci da sunan musulunci amma wallahi barna suke wa addinin Allah ko da wani suna suke yi za ka ga kuma sun fito da siffar malamai kwanan na ake watsa wani dattijo a whatsapp a facebook ne ko to ake watsa shi wai yana wa wasu yara bayani suna markabbara wai akwai wani matsayi a musulunci da in ka kai za ka yi kwana arba'in ba za ka yi sallah kai da jiwa na ka san ba addinin manzo Allah bane wallahi tallahi ba addinin Allah bane Allah ba sallah fa da Allah ya ce a tsaye da sallah a filin yaki Allah ya saukar da ayar fa ana yaki Allah ya ce bai yadda ba sai an yi sallah ka ji wani abu wai za ka samu wani abu wai ka kuma wata martaba wai ka kwana arba'in ba kai sallah ko har da kara musu shari wai ko azumi ya same ka lokacin ba sai ka yi ba kada ji wannan ya kaga dujalanci wallahi batar da al'umma ba musulunci ba ne ba wani ba cikin addinin musulunci da mutum zai ba sallah Allah a cikin alkur'ani ya gaya mana lokacin da ake daina sallah Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta ya ake ya karyaki ka ji lokacin da in kai in baka yi sallah baka da matsala Allah ce ka bauta Allah har mutuwa ta zake ma in ka mutu ka huta yanzu da ka mutu ana Allah gawar kananan ana hayya Allah sala ba sai ka zo ba na na eh ba kai ba ta kanka ma ba ba ma gon ba na eh banda kai wallahi an ka gama sallah amma kana nan raye wanda ya gaya ma wani abu da zai ce ka ajiye sallah ƙarya ne wallahi ba gaskiya ba ne Allah ka tsare da haka Allah madaukakin sarki ya ce ulaika atadina lahum azaban alima waɗannan su ne muka yi musu tanadin azaba mai raɗaɗi Allah ka kiyaye maɗaukacin sarki yake cewa saboda wannan al'ada akwai wata al'ada ne da larabawa suke yi na jahiliya idan mutum ya mutu kawai kowa ne ya mutu ko gani ne ya mutu kawai sai yayin shi ya zo ya gaje kayan shi har da matan shi dai sun zama gadon kayan shi in wani in ya so ya aure ta in ya so ya mai da ita baiwa in ya so ina nuhu kawai wani ma kawai sai ya bata har ba za ta sake aure ba ba zai kuma aure ta ba har sai ta mutu me yawa daman ta yana jin haushin ta yanzu ta zama kayan shi to irin wani al'ada da suke yi shine Allah madaukakin sarki ya ce a Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda kuka imani la yahillu lakum an tarisu nisaa karha bai halatta gare ku ku- ku gaji mata da da karfi yanda ake yi na jahiliyyar nan wannan ba halal bane kuma bai halatta wato wala ta'dilu hunna litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna bai halatta ku ajiye su dan me dan kuna son wani abin da kuka ba su ko bayan kun aure su ya zama kun tafi da shi ba ku ba su ba wato akwai abin da suke kaman punishment mutum ya ajiye mata shi bai sake ta ba shi bai kyale ta ta je ta yi aure ba na don mai don hatta gaji abin da ya bata na sadaki na ta maida masa to shi ne musulunci ya hana kada su yi wannan sai dai Allah ya ce illa an yi ati na bi fahishatin mubayyana sai dai idan su matan sun zo da alfasha wanda yake a bayyane abinda musulunci yake umartar ku dangane da zama da su shine wa ashiruhunna bil ma'ruf in har kun aure su to ku zauna da su da kyautatawa su matan nan babu cutarwa saboda me fa in kare su hunna idan har wani abu suka yi muku su mata wanda kuka ki wannan abin kuka ki su to fa sa an takrahu shay'an me yiwa ku ki wani abu wa yaj'al Allah fihi khairan kaseera Allah kuma ya sanya alheri ne yawa a cikin sa shi yasa zaka ji hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana bawa mazaje haƙuri cewa kada la yafruq mu'minu mu'mina kada mumini namiji ya tsani wata mumina mace annabi sallallahu alaihi wasallam sai sanar da ni in kare minha khulqan zadi minha khulqan akhar in ma tana masa wata dabi'a ne mara kyau to in ya bincika zai ganta da wata dabi'a mai kyau wannan shine sirrin da babu wanda ya sani sai wanda yake da mata fiye da daya ba wanda zai san wannan in mutum yake da mata fiye da daya biyu ko yana da mata uku ko dan wannan cewa duk mu- duk mata da ka gani akwai wani alheri da Allah ya mata da baiwa wata ba ai shi yasa nace ka ga in baka da mata biyu ma ba za ka san wannan ba na ko yawa ko mai uku ko mai hudu za ka ga duk yadda take sai ka samu haka za ka ga matayen haka matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kowace akwai wani alheri da Allah madaukakin sarki ya sanya ɗaya daga cikin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wadda ta soma rasuwa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kamin ya rasu ya ce wa matarsa ina rasu wanda ta fi ku dogon hannu wanda ta fi ku dogon hannu ita za ta so madina nana aisha ta ce har muka zo muna gogo da hannayenmu ina nufin sun dauka manzo Allah yana nufin dogon hannu haka ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin da dogon hannu wanda ta fi ku sadaka yadda ta fi ku sadaka to kuma haka aka yi wadda ta fi sadaka dukkan su ita ta sama bin shi sallallahu alaihi wa sallam wace ce ma nana zainab ita ce ko na yawwa yawwa na na sauratu ne ita ce ita ce wadda ta so bin shi kuma na na ita ta fado ta ci ce wallahi duk ta fi mu sadaka Mm, duk ta fi mu Eh, ka san ta kamata annabi sallallahu alaihi wasallam suke suna da adalci ba irin yadda matan mu suke kishi ba tana jin haushin yar uwarta in wani abu ya zo ta mata sharri ma ta mata ƙarya amma wallahi ba haka suke ba lokacin da aka wana na aisha kasafi wadda suke wato kaman kaman bana ce kishi sosai yawa wanda suke irin kishi da ita ita take ba da shaida na na aisha ta ce annabi ita ya tambaya ce amma saboda adalci ta ce ba ta san komai game da ni ba sai alheri kaga yan yanzu ne ba na na- na kaga Allah ya san me zaka ce ai daman kaza daman kaza da zai ce dan muna muna kaza da kaza amma Allah ya ce gashi yace ba ma ba ma irin mu muke takarar kishi da ita yace amma wallahi da annabi ya tambaye ta sallallahu alaihi wasallam game da ni tace ba abin da ta sani a kaina sai alheri to haka na ake son musulmi ya zama ya ringa faɗan gaskiya ko da akan wanda baya kauna ne eh wannan shine musulunci dama Allah madaukakin sarki hatta waɗanda muke gaba da su Allah ce mana yi wala yajid mannakum shan'anu qawmin ala Allah ta'adilu Allah ya ce kada gaban ku da wasu mutane hana ku yin adalci Allah ya ce idilu ku yi adalci ko aqrabu lit taqwa shine yafi kusa da tsoron Allah shine za ku ji tsoron Allah sai dan ba musulunci ba a yadda dan wannan ba musulmi bane kawai dan ba musulmi bane ka zo ka samu suna faɗa da musulmi kawai sai ka shiga musulmi a kama dukai Allah ba musulunci bane wannan ka zama azzalimi musulunci abin da sai ka bincika gari ne ya faru mai gaskiya a bashi gaskiya mara gaskiya kuma bai da gaskiya yawa kowane ne shi yawa musulunci bai da dan uwanka bai da gaskiya ka taya shi kuyi bara wai dan uwanka na ya zama zalunci shi yasa lauyoyi lauyoyi su ji tsoron Allah duk wanda ya kawo maka shek ka tsaya tsakaninka da Allah ka bincike shi cewa wannan abin naka ne in ka ga yana cewa eh wallahi ka ji ta ce to je ka baki kayi na kiran dinka ka ce maza ka baki kayi ka ga ba sai an je kotu ba eh ka ce mai ji wallahi amma ya za a yi abu ba na ba na kira ka dan kai lauya ne ka san ba na ba ne ka je ka yi ta surutu a bani to mu je ne ni da kai lahira mu ce Allah ne ni zalunci ko wallahi sai an biya wallahi sai an biya da ka shi kesin duniya ba wani wahala abin ka kawai lalle in naka ne ka tsaya lalle a kwato ma amma Allah duk abin da ba naka bane kada ka yarda a kwato ma shi kar ma ka gwada ka bar shi ya tafi dan ya fi ma alheri saboda za ka je ka biya a inda babu abin eh haka yake wani rayuwa ce ta kafirai kawai rayuwar kafirai su ba maganar lahira kawai shi kawai kamar rayuwar shaho ne duk inda ya samu ya fuska kawai ya gudu shi kenan wani musulmi ai baya haka kai da kake shirin haduwa da Allah kai da kake shirin komawa ga Allah kai ka da kake shirin yau mai kumun nasu da rabbil alamin kai da kake shirin tsayuwa gaban Allah ina kai ina jawo fitina ina kai ina jawo hakunan mutane a kanka ai sai wanda yake kanka in yana nan kai ta kokari Allah ya saka ka rabu da su kafin ka koma ga Allah eh amma lai shi yasa musulmi ne hankali a cuce shi a cuce shi ya fi alheri da ya cuta a cuce shi a cuce shi to ɗari wallahi ya fi alheri da ya bari da ya cuta a rayuwar duniya sai a mutu ya ɗanka kamar kai wawa wai ka bari an cuce ka ai kai ne mai wayo na rage da Allah a cuce ka ba ai kai ne mai wayo ai kai yi cuta kai ne baka da wayo ka hararo mala'ikan mutuwa mana da ya zo kanka ai za ka gane baka da wayo wallahi kuwa wanda magana saba man hamala zulma in ji Allah ya taɓe duk mutumin da ya tsaya a filin tashi a kiyama yana yana ɗauke da kayan zalunci in ka zama kana bari ana ka yake cuta to nan da za ka gane kana da wayo eh ma ka zama mutumin kirki in an cuce ka ma ka yake na in an cuce ka ma ka yake kasan mutane suna ga yafiya kamar wani gazawa ko kamar wani kasa wallahi sharrin ke dani yafiya alheri Allah da kanshi yake cewa faman afa wa aslaha sai Allah ya ce fa ajruhu ala Allah Allah ya ce wanda ya yafe yace ni zan biya shi kai ya kake ganin biyan Allah rai kiyama Allah ya ce ka zo da biya ka kana bin wani bashi kace kaya bai shala ce ta shi kenan kaya bai wuce ni zan biya ka kana ganin naira dubu goma kaya kamar kana gano Allah zai baka ai Allah zai biya ka sai Allah ya ce shi zai biya da haka hikima ce kuma nisanta mu ake a san ayoyin tarbiyyar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana dan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wa musulmi tarbiyyar yafiya ya wa musulmi tarbiyyar rangwame ya wa musulmi tarbiyyar ya gani ya ki gani ya ji ya ki ji ya yi masa abu ya danna zuciyarsa wal kazimi masu haɗe ya fushi والعافين عن الناس ما في ما في يافي ومتعي والله يحب المسلمين انا لا سمع تشوتتاو abu ne wanda ke ɗan amma baya so baya so ya fi so ya yi ta bugawa dauga kuma aka duk abin da ya zo ya fi ya ringa tukun zuma mutum yana ana baka haƙuri kana tsara fusata eh ana cewa ka yi haƙuri kana ka san ni wane ne wallahi ko na to kai wane ne na kai wane ne Allah ya kiyaye wani ya taba ba wannan labari a iyakon na lagos wani ba Allah wai zai wuce irin a sa jaka ana jira a kujera ko kawai kuskure sai ya bige jakan wani sai ta faɗi a jikinsa ka ida ya ce malam don Allah kai hakuri awa mutum ya tashi yana ka san kai ni waye sai mutum ya ce na san kai waye mun yace kai dan isa ne wallahi haka yace masa a gaban mutane kuwa kuma ya tsaya kuma ba wanda ya kuma ya koma ya zauna kuma da ana dan Allah ya haƙuri yana wai shi wane ne an san yi wane ne saboda ya ga alamar mutumin nan kashi abu ba za ta yi daɗi ba ai isha to mutumin da aka ce ma dan Allah ka bar abu kace kuma kai waye ce wanda da iska wa zai wannan yace kawai haka ya gaya masa kuma ya tsaya kuma da haka yi shiru ya koma ya zauna to da haka an ba mutum haƙuri dan Allah ya haƙuri
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا
sadaka Allahu alazim insha Allah nan za mu tashi gobe dangane da lokacin lokacin soma tafsiri ya kamata mu wa kanmu wato a ranar kira maimakon somawa hudu da rabi za mu dinga son ma biyar sawa kwata saboda al'asar din ma za ka ga wajen da ashirin ake ake idan da ita wasu masallatai to kaga wace mutum ya taho da haka insha Allah za mu rage shi biyar sawa kwata don kar mu ta saba kawai insha Allah na'am wato karatu na fikihu da abinda malamai suka fitar a kansu abu ne ja wanda yake malamai ma wahala yake ba su. na bare almajirai bare bare mu na ala wahala ne saboda yana da sarrafiya amma kuma in mutum ya tsaya zai gane shi da ne abin da Allah malaukakin sarki ya yi da mai yayi ne don a gane amma ilimi ne ne don wato akai akai a dawo akai a dawo Allahu a'lam na alaikum salam na bismillah dan sama nan na to gaskiyar magana cewa mutumin da ya kula da al'umma wai bai tsaya ya kula da 'ya'yan shi ba cewa 'ya'yan shi za su ta gayyara gaskiya ba haka ba ne wanda yi wanda ya kula da al'umma allah bai bari 'ya'yan sa su ta gayyara hasali ma kishiyar abin da ka faɗa ne yake faruwa mafi yawa za ka ga mutum kansa ya sa a gaba da 'ya'yan nasa da matar tasa su kadai amma in mutum ya tsaya ya zama mutumin kirki to Allah shi yake shiga lamarin 'ya'yansa shi kuma zai tsare su kuma zai gyara su da haka kirkin iyaye yana taɓa yaya yana taɓa yaya akan samu jarabawa mutum ya yi kokarin sa yi kokarin sa wannan jarabawa ce kamar yadda aka samu kun ga dan annabi nuhu na dan annabi nuhu alaihi salam annabin Allah ne amma ba inda iya da shi na yayi yayi abin da zai ba dai kace annabi nuhu bai yi kokari ba na kaga dai ba za ka ce annabi nuhu bai yi tarbiyya ba duk abin da ka sani yayi ka duba matar annabi nuhu ita ma yar wuta ce da kaga sun yi bakin kokarin su akwai abin da yake na kaddara ne na Allah ba inda ka iya babu inda ka iya dama abin da ba a so mutum ya ƙi kokarin amma kalmar cewa mutum ya ba da rayuwarsa ya kula da al'umma cewa wannan wai ya zama sanadi ya lalace a yanki gaskiya baya yi Allah baya barin wannan in ka duba tafsirin wannan aya da ke cikin suratul kahfi da Allah yake cewa wa kana abuhuma saliha ka je ka ga mai magawan malamai suka faɗa wanda aka babansu ya binne masa dukiya a ƙasa aka yi katanga Allah ya tsare musu dukiyar har 'ya'yansu suka zo su Allah zai sa su girma su samu dukiyar Allah ya faɗi dalili sai Allah ya ce wa kana abuhu ma saliha saboda hmm, baban su mutumin kirki ne. da haka in dai ka zama mutumin kirki Allah zai tsare ma eh ta iya yiwa kai ta kokari in Allah bai yarda ba ba zai yi ba sai dai addu'a wasu yaran an yi kokari a kansu an yi kokari ba wai iyayen sun ba su yi kokari ba ne wallahi sun yi amma kawai kaddara ce bayan da suka iya da haka sai wannan kuma sai addu'a sai roƙon Allah madaukaki sai na na eh eh in kana bin shi ba eh wa ka bin shi baka ji Allah ya ce manzon da zai yuridu Allah qardan hasana ba ko idaifahu lahu ad'afan kathira Allah na biyan bashi eh da shi na ga ma da eh to ai sai ya sa wani ya ci karɓar kudin mutane ya ci Allah zai biya mutane ja'afa نعم إذا وانا آية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا Allah yana kira ga wato mutane ne na kada su zalunci mutane kada su zalunci waɗanda aka bar musu kayan gadansu a hannunsu har ma Allah yake tunatar da su idan su ne suka mutu suka bar ƙananan yara su ba za su yi tunani su ji tsoro kada yayan su su lakanta ba da haka su ma su kiyaye kada su bari yayan wasu da aka bar musu su lakanta ai abin da aya take faɗa ke da duba Allah ya yi magana waɗanda ake bar wa gado wanda suka kula da yara da Allah yake cewa kada ku ba su wala tu'tu subha har zuwa ƙarshe duk maganar ne ma'ana kai ma ka yi tunanin in ƴaƴanka ne aka yi musu abin da kai wa waɗannan za ka so ba za ka so ba da haka Allah ya ce mutum ya ji tsoron Allah ya tsaya in an ba shi ajiya na dukiyar marayu ya tsaya ya tsare ya tsare dukiya ya tsare yara har dama Allah ya ce kada a ba su wala tu subha amwalahum ne har ya ce ku gwada su ne da ayoyi da yawa har ya ce ku gwada su har sai kun ga sun mallaki hankalin su kafin ku ba su dukiyoyin to shi abin da yake faɗa ya dare yake cewa kaman uba ya tsaya yana ta kula da al'umma to kuma bayan ya rasu sai kuma kama al'umma ba ta kula da 'ya'yan shi ba kamar ma da haka ya faɗa eh na shi na ce a tsayawa ka kula da al'umma bai sa 'ya'yanka ta garwara ta gayyara ko kadan kuma ba a ce ka ƙi kulawa da 'ya'yanka ba musulunci ne shi 'ya'ya amana ce za ka kula da su amma kuma a kula da a shi ne ce ai opposite din wannan ma shi ne kuskure mutum ya zama bai san kowa ba sai kai sai 'ya'yan shi wanda da yawa kuma haka ake rayuwa na a kwarai da gaske musan wannan kuskure a ga'idar rayuwa makwatanka ma suna da haƙƙi a kanka abokanka na da haƙƙi a kanka yan uwanka na da haƙƙi a kanka duka kowa ka ba shi haƙƙinsa fatu kulla zai haƙƙin haƙƙahu kowa ka ba shi haƙƙinsa wannan shine rayuwa ta musulunci amma mutum ya ce kawai kai ya sani nan bai da kyau eh wallahu a'lam na na ƙarshe نعم نعم injuwa injuwa baka sa akwai mahaukacin da ya bi ka imani ba an gudu ya guri ba kai ba to ai baka sani ba da kaga mutane suna tafiya wasu haukata ko jarabawa ce da Allah amma suna da imani suna da imani cikakke eh ba ka yara samun wasu za su ga an dauka maka shi ne amma magana da zai faɗa ko ilimi ba zai iya faɗa ba na ƙwarai da gaske ya san Allah ya san za a je lahira ya san za a je tsaya ga Allah ya san manzon Allah to me ya imani na ya iya karatun Qur'ani yana sallah to me kake ne ba imani na faɗa abin ni na faɗi magana ne cewa ne ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya ma na hankali na ce ban da imani ba abin da ya fi shi ai abin da na faɗa ke kuma hakan nan na hanzu ma shi na na na ta har yanzu imani kaɗai ya fi ni'imar hankali to da sauka sauka ma na eh an ce ma dan wiwi bai da hankali ne na ai shi dan wiwi da ne ke ma buguwa hankali na kai ka duk garin da ya ganin koya buguwa hankali in ya sha ta buga shi sai jirgin garin ba da kai shi hankali da ladabi da biyayya da wani tsare-tsare duka haka take Allah ya kiyaye صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد آه، wannan azumi na farko Allah madaukakin sarki ya karba mana Allah madaukakin sarki abubuwan da yake rabawa a cikin alheri Allah ka ba mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon tsayawa mu yi abubuwan da ya kamata na ibada a an yi ta kira cewa mutane su taimaka wa mutane lalle masu kawo abinci masu wane ne lalle kowa da dangaye ya yi ta yi mutane suna buƙatar taimako Eh, kuma kowa kada ya raina taimakon da zai yi. ko mutum da ya karin da ciyarwa kai ma in kana da kudin abincin mutum uku a ka to kai kokari ka rinka ciyar da mutum